أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai taron albarka masjidu darul qur'an dake jikin gidan distinguished senator muhammad dan jima goje wannan unguwa ta mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan tarjamar alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a kuma daidai wannan lokaci a zagayewar mako irin wannan yini yinin juma'a yau muna yinin juma'a wanda ya daidai da uku ga watan ukun musulunci watan rabin awwal yau hijira na shekara 1446 shida kuma ga watan tara na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba dai muna cikin sura mai namba 17 suratul isra a makon da ya gabata karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 25 yau za mu tashi aya mai namba ta 26 wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin suratul isra' fadin Allah ta'ala da yake cewa wa atizal qurba haqqahu na'am wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira na'am innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin وكان الشيطان لربه كفورا
Allah ta'ala yake cewa bayan ya gama da maganar shi kadai ya cancanta bauta masa sannan kuma mahaifa a yi musu da'a da biyayya sai kuma haƙƙin da ke biyo bayan haƙƙin mahaifa ne shi ƙur'ani kullum a cikin saƙonninsa da yake zuwa da shi akwai hikimomi da yawa ya sake cewa ku dinga tadabburin alƙur'ani bayan ka karanta ka yi bayani ka fassara to akwai wasu hikimomi wanda zurfafa bincike yake bayyana wannan hikimomi din na farko haƙƙi shine haƙƙin Allah haƙƙin Allah da ma'aikinsa abu ne guda ɗaya sannan kuma sai haƙƙin mahaifa ana fahimta wanda ƙur'ani ya yi bayani game da yadda ya kamata a zauna da mahaifa a yi mu'amala da su to abin da ke biye da haƙƙin mahaifa kuma shine haƙƙin yan uwa ana fahimta yasa alan ya ce wa ati zal qurba haqqahu wawun din wawul aqf ne can wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu adafin wa bil walidayni ihsan nan ma kuma adafi ne wa ati zal qurba haqqahu ana fahimta a makusanci ma'abuta kusanci da kai dangi ko ‘yan uwa da kuka haɗa mahaifi da mahaifiya ko wanda kuka haɗa mahaifi ko wanda kuka haɗa mahaifiya da shi wanda duk wannan da sunayensu a larabci akwai akul shaqiq wanda shine uwa ɗaya uba ɗaya akwai akul li'ab wanda yake uba ne ya haɗa akwai akul li'um wanda kuma ɗan uwa uwa ce ta haɗa to kowanne iya da haƙƙi a cikin dukkan abin da Allah ya baka sannan ma'anar dai yan uwa tana faɗaɗa da 'ya'yan baffanninka da kawunanka da 'ya'yan ummominka da gwaggwanninka duk 'ya'yansu yan uwanka kowa daga cikinsu har in Allah ya hore ma ɗan wani ba a duniyance wanda za ka iya isani gare su ta wajibi da ka yi ta musu to shi yasa ƙwar'ani ya kira abin da haƙƙi inda har kana da shi to ya zama dole ba ba wai lallashinka ake ba dole ne kuma hadisi yayi bayani cewa inna allaha yu'ta kulli dhi haqqin haqqahu Allah ta'ala ya bemawa kowane ma'abucin haƙi haƙinsa kuma shi haƙi idan ka har ka mutu da shi baka sauke ba ko mai haƙin bai yafe maka ba to a lahira sai Allah ya kwata wa mai haƙi haƙinsa a gonka da ayyukanka na lada da za su iya kai ka aljanna sai a dinga ɗiba ana ba ma wa ma'abotan haƙi haƙinsu a duniya ana fahimta amma a yanzu shedan ya riga ya shigo da wa'ansu abubuwa marasa kyau wanda suke bayuwa tsakanin 'yan uwa za a ga ana mummunan gaba tsakanin 'yan uwa a ce wani uwa ɗaya uba ɗaya amma ba sa magana kowa ne uba ɗaya ba sa magana kowa na ɗan babbansa ɗan kawunsa ba a magana ana gaba ana ta husuma to wannan ba ƙaramin bala'i ba ne shi ɗan uwa da ɗa da mahaifa to haka Allah ya kaddara masu ba zaɗinka ba ba kuma yanda za a yi ka canja ba zai ba ba a canja ɗan uwa ba a canja ɗa sannan kuma ba a canja a mahaifa ba a canja su haka suke bayan da zaƙi zaman ka lafiya ka bi umarnin Allah a kansu wajen ku zauna da su lafiya ana fahimtar wannan? ana ba da wata kisa cewa akwai hajjaj bin yusuf ya taba kama ya taba kama wani zai kashe shi sai wata mata ta ji ta neman alfarma cewa tana neman alfarma ɗan wanda ne kada aka yi shi sai yake cewa to ɗayan uku ko dai mahaifinki ko ɗa ko ɗan uwa dole a ci za ka shi ki zaɓi wanda za ka shi ana fahimta da mahaifi da ɗa da miji kai da miji sai ta ce to ita tana ganin a bar mata a bar mata ɗan uwanta ana fahimta domin ta ce yawa da ɗa ne da miji da ɗan uwa ba mahaifi ɗa miji ɗan uwa dole ɗaya ki zaɓi ɗaya za a kashe a ci ita ce to ta zaɓi a bar mata ɗan'uwanta kara kai shi sai laraba suke karin magana suke cewa ita ke cewa me hajjaju ke tabbata me zaki ka zaɓi ɗan'uwa sai ta ce miji ana canja shi ko ba canja shi ɗa ana haifar wani ɗan'uwa ba eh a an na haihuwar ba yasa ta ce dama wannan al'azauju yubaddil hakanan al'alwaladu yulad amma kuma al'akula ya taghayyar wala yulad ana fahimta ɗa za ki yi haifar wani miji za ki yi aurar wani amma ɗan waje kaɗai ne ba a canza shi wani iya cin hikimomin da malamai suke bayarwa wajen kula da haƙƙin ɗan uwa kamar yadda wannan kisa ta hajjaju da waccan mata ta tabbata saboda ka dan uwa iya da haƙƙi cikin dukkan wata dukiya da Allah ta'ala ya baka wa atizal qurba haqqahu wal miskin sannan yace da kuma miskinai wa bin sabil da dan tafarki wala tubaddil tabdira kar ku yi almubazzaranci almubazzaranci ma'ana kar ku kashe dukiyar ku ta inda ba ta da amfani ana fahimta a yanzu ta hanyoyi da yawa a zamanance ko yayi za a ce sai ga ɗan uwa iya da ‘yan uwa talakawa mafiya buƙatuwa amma kuma ya bar cikin wahala sai ga wa'ansu wanda ba su da wannan haƙƙin da ƙur'ani yake faɗa ko dangin matarsa ko wa'ansu abokai can sama ko wa'ansu kilasamir ko cosmet sai ga su suka fi jikuwa da dukiyar tasa amma ga ɗan uwansu iya fama da yau da gobe ya rasa yadda zai amma shi kuma iya da dukiyar da ba ta musantuwa ba kaga irin wannan akwai tsoron idan ka mutu Allah ya tambaye ka haƙƙin ɗan uwanka da baka bashi ba kuma hikimar da Allah ya ce haƙƙi ne ka bashi domin bashi da gadonka in dai ka haihu to ɗan uwa bashi da gadonka kuma ɗan uwan nan naka ya ma wahala da ɗanka ma bai ma ita ɗanka matarka duka sai da ka girma ka yi hankali ka riƙe wani abu a hannunka sannan ka haɗu da su amma ɗan uwanka tun baka da komai wani ma an yaya ne tun kana ƙarami iya tallafa da ka iya taimakonka kuma kuka tashi Allah ya ma arziki to shi yasa Allah ta'ala cikin hikimarsa da ya kaddara shi ba zai gaje ka baran ka aihu sai ya ce to abin da ya baka din na dukiya to shi wannan ɗan uwa na ka iya da haƙƙi a ciki haƙƙin kyautatawa haƙƙin taimakawa haƙƙin tallafawa kuma duk wata gaba da kaga ana yin ta a dangi a galibiya ruwa ta tafiya da sata ruwa tana iza wutar gaba a cikin dangi amma har in aka samu wanda Allah ya wa hannunsa da shuri kuma ya zamto ba marowaci bane mai kyauta ne mai bayarwa ne to babu shakka da kan zai dinga magance matsaloli da yawa da danginsa idan an ce wane da wane ba sa kaza ba sa ga miciji da juna in dai shi wannan ya san kana taimakonsa shi ma wancan ya san kana taimakonsa duk wanda ka faɗa magana wala da ji zai ji kuma zai daina wannan gaba wannan hikima ce da yawa shi yasa duk dangi to Allah baya ba su sai ya dan fada wani mai dama dama a ci ba a mutuwar kaso a ce ba gaba ba baya ko ina shiru Allah baya wannan ba sunan sabaci dole sai an samu mai dan dama dama ne ko kadan ne wanda zai ɗan sharewa wa ansu daga cikin danginsa matsala da ya hawayensu saboda ka ya kamata mu kula da haƙƙin ɗan uwa ɗan uwa ƙur'ani akwai gun da yake cewa ma zai gaje ka har in ka mutu ba ka da ɗa ɗan uwanka zai gaje ka kai in ma ya ce in ma duk ‘ya'yanka mata ne duka ba namiji ɗan uwanka zai gaje ka domin ita ya bata cin dukiyar mahaifinta gaba ɗaya to duk wanda Allah ya kaddara zai ci gadon ka in ka mutu lalle ba ƙaramin mutum bane abuka mu kori shedan da Allah wajen a samu gaba a ci yan uba ne ko yan uwa ne ko wane wace siya ce duk maguzanci da al'ada ta zo ta cin kusar jahilci har mata ma suna hada tsakanin yan uwa da yan uwa mata wanda mace a gashe ta ganka da hankalinka da kudinka da komai ta ganka inda kai buzu-buzu ne ma ba za su zabe ka aure ka ke da ganka da dan farcen susa a jikinka sannan ta zabe ta aure ka amma ga dan uwan Allah ko amma ga dan uwanka da ya ci kashinka da fitsarinka da wahalarka amma ta zo ta haɗa ku da shi wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ni na sani na san wani bawan Allah wanda ‘yar uwarsa addarsa ce da auren ta ɗan samun matsala mahaifansa dama jini sun mutu sai ta dawo gidansa aka ta ɗan fake dama kuma ɗan uwa iya zama iya ɗaukar matsayin uba har in tafiya ta yi tafiya wallahi kar tsawaita muku labari matansa hidis kai siniriya ya koro wani irin wata sanar gidansa wallahi tallahi matansa suka yi sanadiya ya kore ta daga gidan wata zai da bawan gidansa ta tafi can wajen danginta wai shi ba ta zauna da shi kuma ya sa wai kuma iya da addini wai wai iya da addini wai mana wai iya da addini saboda ka irin wanda suna nan ba daɗin ji ba daɗin gani ki dan uwa tunda Allah ce haƙƙi ne a dukiyarka ka bashi kawai ka sallame shi ka zauna da wa ati zal qurba haqqahu ka bawa makusancinka haƙƙi cikin dukiyar da Allah ya baka sannan wal miski sannan ka taimaka wa miskinai miskini shine wanda bisa fassara ta malamai mafi rinjaye wanda wata larura ta hana neman abinci kamar ya rasa ido ko ya rasa kafa ko ya rasa hannu to ya zo miskini man ko ba haka bane ya zo miskini duk iliminsa duk karfinsa ba zai ba zai ba zai amfana wa kansa wani abu domin wata larura ta zo ta gindaya gaban shi to irin wannan su ma suna da haƙƙi cikin dukiyarka da Allah ya ma matsayinka da musulmi sannan wabin sabi da ɗan tafarki wanda hanya ta tsaye da shi ba shi da guziri ko an mai sata ko guzirinsa ya ƙare ko bayan da zai yi idan ya zo ya ce a taimake shi a taimake shi domin girman wannan wabin sabi ɗin har a cikin dukiyar zakka Allah ya ce a bashi ana fahimta shi ne ‘yan uwa wanda kuka haɗa zumuntaka ta ɓangaren uwa da uba ko uwa ko uba ƙaraba ke ƙarabatul insan ‘yan uwan ɗan adam wa alaihi al'aksarun haka manya haka mafiya yawan malamai suka ce yan uwanka da kuke da dangi da wajen uwa ko uba ko uwa da uban sun hada ku da su sai qur'ani yake cewa la tubazzir tabazira ana baka umarni wannan umarni Allah yake baka karka yi almubazzaranci sai wasu malamai suke cewa daga cikin almubazzaranci shine dukiyarka wa'ansu waɗansu su fi moruwa da ita kan yan uwanka haka wasu malaman suka ce wasu kuma suka ce albazaranci dai shine kace dukiya ta hanyar da ba ta da amfani a kace dukiya fiye da bukata a ce naira dubu biyar za ta yi ma bukatar ka amma ka je ka ce dubu goma akan bukata to wannan ɗoriyar biyar ɗin albazaranci ko abinci mudu kaza iya ma a gidanka amma dan ka nuna kai isasshe ne sai a sa a dinga fito da shi a rasa mai ci ana zubarwa kaji suna ci ana zubarwa a bola wannan almubazzaranci ko kai tufafin da wata hika shekara ma baka sa ta ba yi wani almubazzaranci ko kai motoci a gidanka wata ma kai wata shida ba a je kanta ba wannan shi ma almubazzaranci ne duk abin da yake ɗoriya ne akan bukata da taka da ta iyalinka kuma a kashe kuɗi wajen yinsa don alfahari ko a nuna isa da ƙasaita wani iya tunanin bazaranci kar dukiyarka ta jaha kai wannan sai ƙur'ani yake cewa inal mubazzirina kanu ikwana shayatin babu shakka masu almubazzaranci sun kasance yan uwan shedan ne kaga ita dukiya hadarinta a gun musulmi shine in Allah ya baka ita to ba za a barka kai gaban kanka da ita ba takanci wahala kai ka samu to amma sai an faɗa maganin da za ka shi in ka bi da ita ta wata hanyar to Allah zai kama ka ana fahimta yasa hadarinta ya fi na komai a gaban Allah a gobe alkiyama dan domin duk aka sanar tambaya falan daidai ake wa mutum amma idan an zo tambaya game da dukiya tambaya kala biyu ce akan ta min ainaktasaba wa fima anfaqa ta ina ka same ta sanan ta ina ka kashe ta ɗaya bayan ɗaya sai an yi wa mutum wannan tambaya akan duk abin da ya ta ina ka samu sannan kuma ta ya kashe su wata rana abdurrahman dan auf Allah ya kare da shi iya cikin ashratul mubashirun bil janna wata rana ya zo zai gaida ummul mu'minin Aisha Allah ya kare da ita bayan manzo Allah ya wafati da shekaru da yawa yazo zai gaida ita to abdurrahman Allah ya masa dukiya Allah ya masa dukiya mai yawa ta dabbobi an ce idan dabbobinsa sun dawo daga kiyo za su shigo garin madina sai mai abinci kowane mai abinci ta rufe tukunyarta saboda kura za ta iya tashi ta je gidan kowa ta zuba abinci in suka shigo garin kowa ya san sun shigo domin Allah ya masa dukiya da arzikin dabbobi da ya zo ya gaida na Aisha a matsayin ta uwa zai tashi ya tafi ke take cewa ya Abdurrahman tsaya da tunatar da kai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa talakawan sahabbai za su ga aljanna da safi amma masu dukiya cikin sahabbai ba za su ga aljanna ba sai da yamma can rana ta kusa ba tace manzon Allah ya faɗi wannan kaga anan yawan su ga talauci ma iya da rana aishi ko ba gaskiya ba talakawa da sassafe za su ga aljanna da sassafe an gane ko je su huta su yi bacci rana su yi komai amma su masu kudi yana cana da bincike a ɗauko wannan a ɗaga ina ka samu kai bayani ina ka kashe kai bayani a sake ɗauko wancan a ina ka same shi duk sai an diddigi an yi wannan tambayoyi domin ba a shiga aljanna da haƙƙin wani ba zai yi wa duk wanda ya ganshi a aljanna to ba shi da haƙƙin wani a kansa amma in dai da haƙƙin wani wallahi ba za ka yi ga aljanna ba sai ya ɗauke wannan haƙƙin an fahimta domin ita aljanna gidan gaskiya ce da abdurrahman ya ji haka na na aisha ta faɗa masa wannan sai ce ya aisha ki shaida ga dabbobi na ce suna dawowa daga kiwo za su yi gogari ki zama shaida dukkansu na ba da su fi sabi da layewa addinin allah yake da su wallahi ta laka abdurrahman ka gaba iya cikin wanda aka musu alfiji da aljanna iya ciki ba shakka iya dan aljanna ne amma wannan hadisin da ummul mu'min ta tunatar da shi a lokacin sai ce duk dukiyarsa wala ya bayar rayuwa din Allah ke domin ya ƙara samun kusanci da Allah to wannan shine a bambancin imani da rashin sabiya duk yanda kaga har in an tunatar da kai ayan alqur'ani ko hadisin manzon Allah to aka canje a rayuwa yasa shugabannin namu da yawa ake musatan imanin su ya rubu da yawa dan domin duk mutum mai imani aka ce mai ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce to zai rusuna zai sauka daga ra'ayinsa kowane irin ra'ayi zai sauka to amma a galibiyar shugabannin nawa musulmi za a dinga musu ruwan ayoyi da hadisai amma ba sa sauka daga ra'ayinsu abinda sa kafe sun kafe sai dai mala'ika jibril ya mana maganin su ko isra'ilu ko ko ko azra'ilu ko ko malakul maut ya mana maganin su amma an sun kafe a ra'ayinsu ba sa sauka a dinga jawo kudu ba da yanda ake wannan halin jama'a ba wata aya da ta makale a qur'ani ta tausayi da makarantar su ba wani hadisi wanda yake nuna jinƙi da tausayi wallahi wanda ba karanta musu ba amma ba abin da suka canja saboda ka wannan alama ce ta rashin imani wallahi alama ce tun mai imani in an tunatar da shi Allah da manzansa iya canjawa inna ma kana qaulul mu'minin إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا na'am وأولئك هم الفائزون Allah ta'ala ke cewa inna ma kana qaulul mu'minin abin sani kadai cikin manganun masu imani iza du'u ila Allah wa rasuli idan an kira mai imani an ce ka zo ga maganar Allah ka zo ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce an yaqulu sami'na wa ata'na in dai mai imani ne to zai ce sami'na wa ata'na mun ji mun bi duk wani ra'ayi mun bashi masa karatu ana an fahimta mun ji mun bi wannan shine re- response na masu imani in an ce ku zo ga Allah ya ce ku zo ga ma'aikin Allah ya ce to an ya kulu samina wa ba'ala mun ji mun bi sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna irin waɗannan su ne masu samun babbar rabo a gun Allah saboda ka duk wanda aka tunatar da shi Allah da manzansa alama ce ta kana da imani ka amsa wannan kiran ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal يا
rasul أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم na'am واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون Allah ta'ala ke cewa ya ku masu imani istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhibbu idan sun kira ku za su dora ku akan abin da za ku rayu a galabiya in aka yi idlakin haya ko ma'isha ba a sa mata wani kaidi ba to rayuwar lahira ake ne amma a duniya inda ma hadhihi hayatid duniya mata mata Allah yake shi rayuwa ce amma mai lokaci takaitaccen lokaci amma in yayi dirakin haya ko maisha ba ba ba kaidi to rayuwar lahira yake ne iza da akum lima yuhyiku an fahimta suna kiran ku domin su dora kan abin da za ku rayu domin rayuwar lahira ita ce rayuwa ba mutuwa a can ba dawowa ba canjawa an fahimta to saboda ka kiran Allah da manzansa amsa shine imani amma juya musu baya kun ba imani bane sai Allah ta'ala yake cewa innal mubaddirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura hakika shaytan game da ubangiji sa mai butulci ne shaytan butulu ne ga Allah Allah ya masa ta goma shi ya masa komai amma Allah ya bashi umarni yaki bin umarni kaga wannan shine asalin butulci kenan Allah ya karrama iblis ya halice shi ya zo da shi a aljanna ya halice annabi adam ya ce ka je ka gaida shi da kai da mala'iku amma ya girman kai yake zuwa ya gaishe shi to wannan shine asalin butulci da shedan yayi wa Allah wa kana shedanu li rabbihi kafura na'am ayatu ga وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا Allah ta'ala yake cewa wa imma tu'ridanna haka ne har in suka ga ka kawar musu da kai anhum game da su sun zo gunka amma baka ba su kulawa ba ka dan kau da kai akan wata fatawa ko wata bukata ta su ibtiga'a rahmatin min rabbik wanda hakan zai nuna neman rahamar ubangijinka sun zo neman rahamar ubangijinka gunka ko baka samu abin da zaka ba su ba kau da kai tarjuha wanda suke kwaɗayin saminta a gunka to fa qul lahum qawlan maysura ka faɗa musu magana magana mai sauki wanda ya zo neman abu a gunka babu abin to ka faɗa masa magana mai kyau qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairu min sadaqatin yatbawha adha ka faɗi magana mai kyau an gane ko to ya mafi ka bada sadaka kuma ka bi da cutarwa ko gori ga gashi nan tafi da Allah ce ka dame ni to ƙara ka ce masa Allah ya taimake ka Allah ya saka dace a gaba to wannan kalmar ta fi ka bada sadaka kai gori an gane ko wa amma sa'ila fala taqaru wa wa amma mene wa famali ce fala taqaru amma sa'ila fala tanha me roƙo ba a kirasa in yace a taimake ni to in kana da abin taimako ka taimake shi in kuma baka da shi ka faɗa masa magana mai kyau wannan shine ka'ida daga Allah kai wannan kafiya na ce wallahi kafiya musiba da da da da da to wallahi in ka bada sarkar ma ba lada wallahi babu lada domin da gori da cutarwa suna rubuce ladan sadaka an fahimta shine ba kullahum qawlan mai so ka faɗa musu magana magana mai kyau magana mai sauƙaƙawa magana da za ta kwantarwa da mutum hankali sai mai tafsiri ke cewa nazalat an ba'd sahaba kanu yasaluna annabi sallallahu alaihi wasallama fi shay'in ta so kan wa'an sahabbai sun zo sun tambaye manzon Allah wani abu wala ya jidu ba su samu abin da suka tambaya ba fa tu'ri da anhum haya minhum sai maza Allah dan kawar musu da kai domin shi manzon Allah ba a tambaye su abu ya hana duk abin da ka tambaye manzon Allah to in dai da akwai wallahi zai baka akwai wani ya kawo manzon Allah kyautar wata jabba irin kamar alkebba haka yace ya rasu ga wannan na kama ka dinga sawa kana zuwa sallah manzon Allah da ya je gida ya sa ya fito sai ɗaya daga cikin sabai da ya ganta ce manzala ina so kaman wannan an gane ku da ya shiga gida ko sai ya kwaɓe ya aiko masa yan uwan sabai suke ce haba wani baka kyauta rigar da aka bi manzan Allah dan kasan baya mai da mai roƙo asa za ka ce kaza kaza kaza ya ce to hikimarsa wallahi ya roƙi manzan Allah wannan rigar ba dan ya sa bane tunda har manzan Allah ya sace a jikinsa to shi zai ce a ajiye masa ita in ya mutu a mai likafari da ita wannan shine hikimarsa ya ce amma ba dan ya sa ya ado ya tambaye shi dan ta ji dumin jikin manzon Allah shi ma iya so wannan albarkar ta shafe shi idan ya mutu ta mai likafani an fahimta manzon Allah ya ce la yardu la yardu sa'i in dai kace manzon Allah ba ni wallahi ba zai ci ba zai ba zai hana ka shi har bashi ma yake cewa ya kyauta yi sadaka baya mai da mai tambaya daga cikin sahabban sama akwai wanda suka dau wannan dabi'a mutum bahi da shi amma zai je ebo ya bayar domin kwadaitarwa da ma'aikin Allah wajen taimakon ɗan adam yasa yake cewa man kana fi hajati aqihi kana lahu fi hajati duk wanda yake cikin bukatar dan uwansa to Allah ma iya cikin bukatarsa in dai ka zaka zaka taimaki bawan Allah to Allah zai taimake ka ana fahimta in kuma zaka zalunci bawan Allah ka cuce shi Allah ba zai barka ka zauna lafiya ba Allah mai shimali yake cewa sai manzo Allah iya jin kunyar su don ba abin da zai ba su wayumsiku anil qawl yayin shiru ma bai ce musu komai ba ibtiga'a rahmatan min rabbik iya jiran ko Allah zai kawo abin da za a basu an gane ko intizar rizqi min Allah iya jiran Allah ya kawo arzikin a bashi tarjuhu da yake kwadai zuwansa daga Allah yayin shiru bai ce musu komai kuma abin bai zo ba to sai Allah ya ce fa qul lahum qawlan maysura tunda abin bai zo ba kuma babu abin da zaka basu ka faɗa musu magana layyinan magana mai taushi ay'ud lahum wa'adan ko ka musu alƙawari alƙawari ku je in anjima ku dawo ana fahimta ko ku je gobe ku dawo domin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son kyautatawa mutane akwai wani sahabi da yazo gun sai ce manzon Allah nayi wani aikin fa da ina ganin na halaka ga rasul sai ce me halakar da kai yace wallahi da ramadan ne shedan ya ja ni naje na afkawa iyali na da ramadan da rana kuma to manzon Allah ga ande na zo ni ga abin da ne yace haka ga yace yace to kaje kai ka yi sadakar baiwa ka yanta baiwa ya ce wala maza alaban da baiwa da zai yanta ya ce to ka je ka yi azumin wata biyu a jere kwana 60 ya ce to maza ala azumin wata ɗaya ma ya gagare ni ba da tana da wata biyu a jere ya ba zan iya ba sai ce to ka je ka ciyar da miskinai guda 60 sai ce maza allah wallahi ba da abin da zai ci da su ya ce to dan zauna da ka ta aga abin da allah zai ana ta sai allah aka aiko zakka da kayan abinci sai maza da ce a gwada na mudu 60 na kafara sai ce ina wannan wanda ya zo da matsalar kafara ya ce gani a rasu da ce ga wannan kaji karaba wa bayan Allah da ya karba ya rike cewa za a maza Allah wala din madina ina ganin ba gidan da suka cancanta wannan abincin kamar gida an ce maza Allah sai dariya ya ce kaje kace a gidan naka saukin hali irin na maza Allah ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ya bi sunar manzan Allah ya tsira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne ya sake ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir na'am وذكر الله كثيرا الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika akwai abin koyi mai kyau a gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake buga aya a Qur'ani akwai abin koyi mai kyau game da shi amma liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ga wanda yake kwadayin samun lahira ya samu rahamar Allah kuma ga mai ambaton Allah da yawa to manzon Allah shi da abin koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin abin da akwai wani behudi shi ma da yazo yazo ya samu manzon Allah ya tsaya akan sare kawo mai yafin sa ma ya rike yake cikin dukiyar da Allah ya baka ta baitul mali a bamu mu muna da haƙi ya ja mai fa manzon Allah ya rike sabai suka taso shi a kurkuku sai ce ina tare tare yake ina wanda yake gadin baitul mali sai ce ga manzon Allah gani sai ce ku je a bude baitul mali idan da wani abu a ebo a bashi aka je aka ebo aka bashi da yazo sai ce man sai kuma manzon Allah ce to ya ka an baka yace eh yace kuma shakewar da kamin fa ni ma ai ina da haƙi sai ce a ai mun karanta kai ba ka ramin mugunta da mugunta ya ce duk abin da aka ma wallahi ba ka ramin ya ce wannan gaskiya ne gaskiya ne sannan ya ce tuke ka an ba ma cika ne ku duba yadda aka masa a garin maka mun karanta yana ji a nan ne ko a wani manzo Allah ya baro maka yake cewa maka ke ce garin da Allah ya fi so a duk garuruwa sannan ke ce garin da manzon Allah ya fi so a duk garuruwa amma ba don mutane na sun sanadiyar fidda ni ba wallahi ba zan fita daga maka aka masa duk abin da za a masa na takurawa da matsawa da matsin lamba ya bar garin maka amma da Allah ya dawo da shi garin maka ya samu nasara akan kowa sai ce duk wanda ya gudu gidansa ya ɓuya to kar ku yi kuka mashi ya da shi duk wanda ya shiga masallaci mai alfarma na haram na Ka'aba kar ku kama shi farko da shi duk wanda ya gudu gidan abu safiyan a matsayinsa na sarkin maka ya ce shi maka rubin shi amma wanda ya tsaye a titi tsagera haka masu neman ta more to kama waɗanda haka maza na faɗa wasu tsirarin da aka kama ba su gudu ba ba su ga masallaci ba ba su je gidan abu safiyan ba sai tara su sai ce ma zanna allahu inni fa'ilun biku me kuke zaton zan muku yanzu ga kuɗi a hannuna me kuke zaton zan muku ya suke cewa akkun karim ibn akkin kare ake dan uwa ne dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci ai duk dangin mu ne ba kurai shawa bane ai dangin mu ne kai eh yanzu kuma dangantakar ta zo amma da an kore shi an ce za a kashe shi an ce kaza da kaza amma ai dan uwan mu ne kai dangin mu ne ai kaza kaza kaza yake cewa ma qala lakum illa kama qala aki yusuf li yakwani ba abinda zan ce muku ba ce abinda dan uwana yusuf ya faɗa yan uwansa izhabu wa antum tulaqa ku tafi ba wani zargi a kula ta zariba alaikum yau zargi ma da yi da kowa wallahi ba taba ci ai kun kore ni a maka ba ko kun jefe ni ko kun fasa min kai ko kun cire min hakori wannan ma ba ku taba ji a baki na ba to wannan shine irin halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wani malami ke cewa duk wani abu da Allah zai yi wa dan adam a so shi dai shi to Allah ya wa manzon Allah wannan akwai wanda karfi na jiki shine ya ja shi ya musulunta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kyauta ce ta sa musulunta an fahimta akwai wanda ɗabi'a ce mai kyau ta manzan Allah ta sa musulunta akwai wani abu awana ko da ke ba fasira muke ba ko tafsiri muke makoma a fa kullahum qawlan maysura ka faɗa musu magana amma tunda mun fara wacce mu karasa ta abu awana mutum ne mai ƙarfi duk wanda suka yi kokowa da shi sai ya ka da shi wata ran sai zo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni sharadi na na musulunta shi ne sai mi kokuwa da kai idan ka kada ni to wallahi zan musulunta yace wannan shine sharadin ka yace eh yace duk yana ruwa yi sai sai na Abubakar su Umar a a manzon Allah a a kar a yace a farbe shi a kwabi aka zo ai kokuwa ya shigo fili manzo Allah ya shigo da aka fara da manzon Allah ya sabihi da hannu daya sai dai daga shi sama da hannu daya sannan ya zo ya ajiye shi yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kaga wannan karfin manzon Allah ne yasa ya biya musulunta ana fahimta ga jarumta akwai lokacin da wani abu ya fashe ƙara a garin Madina a kasa fitowa wa jama'a jaruman masu Khalid bin Walid su Ali bin Abi Talib kowa bai fito ba can an dan fara jin shiru shiru sai suka fara fitowa shi kuma lokacin manzon Allah har ya dawo daga abun gunda abun ya faru sai ya ce lam tara'u lam tara'u ba karka har kowa kwatar da hankalinsa ba kowa ina ji na da ba wani kaga jarumta kenan sallallahu alaihi wasallam in kyauta ce ga wannan wanda ya musulunta nan wannan wannan ɗaya daga cikin sahabban nan umayya bi wannan safwan bin umayya safwan bin umayya shi kuma kyauta ce tsabar kyauta ce ta sai musulunta da manzon Allah ya fi kin manzon Allah a rasa kan kowa wata rana an je Khaibar an dawo an samu dukiya da rakuma da komai sai ya zo ficewa safwan bin umayya ya zo ficewa da ya zo ficewa sai yake kallon dukiyar da musulunci ya samu sai maza na ce ku kirawo shi da aka kirawo shi ya ce ah kayan mu kake galo ko kana so sai ki ta an kun bani ina so mana sai maza na ce ya kirga raƙumi ɗari a bashi maƙiyinsa ne ba ya ba wanda ya tsana kawo mazan Allah da musulunci ya ce ku ba shi raƙumi ɗari ya tafi gida da raƙumi ɗari ya sa a gaba ya kuwa iya zuwa da ya doshi mutanensa sai ke ce ya ƙauma aslim ya ku mutane na wallahi ku musulunta domin ni na bi na ji amin kyautar da ba mai kyautar da ba ji tsoron talauci to agunsa nake shine mai kyauta saboda haka ni na musulunta saboda kamar zalan kana bin tarihinsa da ɗabi'unsa ba abinda ya rage wa kai da manzala illa ka bi shi ka bi sunnoninsa ka yi ƙoƙarin riko da abin da ya bari sallallahu alaihi wasallam an gane ko wa kullahum qawlan maysura ka faɗa musu magana magana mai ainihin sauƙi wajen alƙawaranta musu ko kuma ka musu magana ko kuma ka musu addu'a ta neman samun nasara abun Allah na'am ayati gaba ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما فتقعد ملوما محسورا Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi wannan kinaya ce ta ruwa kar ka sanya hannunka kaman kaman make su a wuya duk mutumin da ya haka kana sa ran zai baka wani abu ne ai ba zai baka ba yana hausa suke cewa kar kai hannun yan dambe kullun hannunka a ruke to Allah kinaya ce ta ruwa wannan kar ka sanya hannunka a wuyayenka wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi kaje ka damfara su a wuyayenka ma'ana kina yace da sanin ruwa kar ka samu dukiya ka makale ka kibiya kowa sannan shine yake cewa maghlulatan ila unuqi ai wala tumsik alin nafaqa fil haqq kar ka kame hannunka ka daina ciyarwa game da gaskiya ko haƙi sannan wala tabsutu haqul bast kar ka shimfidar da hannunka dukkan shimfidarwa duk abin da ka samu ka bayar duk abin da ka samu ka bayar shi ma musulunci bai cike wannan domin iya san tanaji kana da iyali kana da yan uwa kana da mahaifa suna da haƙƙi kuma cin abin da Allah ya ba ka bayar ka ajiye wani domin buƙatar kai da iyalinka da yan uwanka da danginka ana fahimta kar a ce duk abin da ka samu kuma komai ma bayarwa za ka yi komai ma shine wala tabasu da kullu libas kar ka shimfida hannunka iyaka shimfidawa an gane ko komai ka samu ba za ka ajiye komai ba komai ka bayar wata utsa jami'a ma inda ka ba da duk abin da ke gunka to shi kenan idan kana haka maluman ba ta ka'u da maluman za ka zamto malum ayyalu muka sa'iruka waɗanda za zo su tambaye ka ba su in ka ce ba bai zarge ka ai su ɗauka ruwa ka musu nan kuma san gaba ɗaya ka bayar ba an gane ko he su zarge ka suna ganin ka musu ruwa bil imsaki illam tuṭahim wajen ka rikewa idan har baka ba su wani abu ba mahasuran ay munqati albika la shay'a inda ko kuma su yanke ma gaba ɗaya tunda babu komai a gunka yan uwanka ma su da zuwa gunka an fahimci kimar cewa wa an suna zuwa gunka ne suna binka domin abin da Allah ya baka da duke har dangin ma akwai mai binka da sonka da ma kaza dan dan wani abu da kake da shi na dukiya to har in ka bayar komai ya kare gunka baka da komai to duk mai zuwa gunka dan wani abu ba zai zo gunka ba shi ka yanke tsalakar kowa ma ya tsaya ba mai zuwa gunka ko kuma wanda ya saba zuwa ka taimake shi idan har gunka ba komai ka bayar duka ba abin da ka rage to idan ya zo ka ce masa babu he kuma iya zargin ka ai wani ma ya koma ruwa kuma wani ma ya koyi ruwa to saboda kar irin wannan alakan ta lalace in ji Allah to kar ka shimfiɗa duk abin da ka samu ka rabar da shi kuma sannan kar ka zama marwaci ka tsaya bai na zalika kawa ba ka tsaya tsakanin wannan shine Allah ke faɗa cikin ibadur rahman ko walladina والذين والذين إذا أنفقوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allah ce bayin Allah ibadur rahman idza anfaqu idan har za su ci da dukiya lam yusrifu wa lam yaqtu ba sa almubazzaranci yana israfi ba sa wuce gona da iri sannan kuma ba sa kauro sun isa su yi su gaza kan isa su ba sa yi wa kana baina zalika qawama su tsaya tsakanin su ba masu israfi ba su ba masu ruwa ba yasa ruwa abin zargi shi albakilu an ce albakilu aduwullah shi maroci makiyin Allah ne ko kuma shi albakil ba'idu min Allah ba'idu minan nas qaribu minan nas shi maroci yayi nisa da Allah yayi nisa da mutane sannan kuma yayi kusa da wutar jahannama ba'idu min aljanna yayi nisa da aljanna shi kuma as-sakiyu qaribun min Allah qaribun minan nas kuma qaribun min aljanna shi mai bayarwa mai kyauta iya kusa da Allah sannan iya kusa da mutane sannan kuma iya kusa da aljanna yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa inni la adri ma ab'ada ghauran fi jahannam yace ni wallahi ban san waye fi nutso ya nutsi a wuce ni san da ba zai fitowa ba marowaci ne ko makareci abakilum an kazzab ce marowaci ne ko makareci a cikin biyun nan dai duk wanda ya nutsi a wuce kasa ba mamaki a cikin shi saboda shi mai ruwa ma bai ji daɗi ba har Allah ya ma arziki ya ce ruwa ce da ke wala baka jira arziki in kana da imani idan ka yi kyauta to sai ka fi jin daɗi kan wanda ka yi wa kyauta ko ba haka ba ne masu kyauta sun san wannan Allah ya sa ka je ka share wa wani hawaye ka taimake shi ka ga farin cikinsa ka ga jin daɗinsa wala sai ka fi jin daɗi in dai har kana da imani saboda kyauta tana ƙara masoya tana rage makiya tana ƙara adadin bakuna wajen fatan alkhairi kuma tana cikin abin da Allah ke sauko da rahmasa ga al'umma domin kun amsa kiransa kuna kwatanta abin da yake saboda ka ruwa a bar gudu ce kar a shiri ka da ruwa ana fahimta saboda ka karka yi wannan karka yi wannan ijana karka bada dukiyar ka duka sannan kuma karka zama to cikakken marowaci karka yi wannan na'am ayata gaba إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Allah ta lake cewa inna rabbaka cewa shi ubangijinka ya busur rizqa shine ke shimfida arziki yuwasi'u yake yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda yake yasa duk wanda ya gani da arziki to Allah ne ba shi yasa ce liman ya sha'u in ka ga mutum da dukiya to Allah ne ya so ya ba shi ba kokarinsa bane ba danginsa bane ba wayansa bane a'a Allah ce dama liman ya sha'u ya basto rizqa liman ya sha'u iya shimfida arzikinsa ga wanda ya so sannan waye qadir sannan Allah iya kuntata arzikinsa ga wanda ya so shine yudarriquhu liman yasha Allah iya kuntatawa wani arzikinsa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah shine mai yalwata kuma shine mai kamewa wa ilayhi turja'un saboda an kaga wanda akwai karka masa hasada karka masa karka jahohinsa Allah ne mai kuma ita dukiya ba alama bace Allah iya son kan ya baka ba alama so bace jarrabawa ce inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu liman la yuhibbu wa la yu'ti al-iman illa liman yuhibbu Allah iya bada duniya ga wanda yake so ga wanda ma baya so amma Allah baya bada imani sai ga wanda yake so ana fahimtar wannan saboda ka lalle ilallah ita dukiya in ta zo hannunka to mafitarka da ita shine ka kiyaye haƙin Allah akan ta ita jawo ma rahama da jinki da adoyin bayin Allah amma an kaske shi dan yafi karfin ga kanta to za ta zama bala'i da musiba ana ganewa waye kadir in ka tsinci kanka cikin babu da talauci nan ma kai hakuri haka Allah ya so da kai shi yasa wani hadisi yazo manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam Allah ya so mutun da rahama da jinkai ya sashi a aljanna kuma yaga in ya bashi dukiya imanin zai ragu to sai Allah ya bashi a talauci yau ga shiru haka ne mana kai ta addu'an wallahi Allah ba zai baka kudin ba domin kai matsalar kan aka baka in aka baka kudi to shikenan yau kai ne can gobe kai ne can a canja abokai duniya addini ma kai watsi da shi to in kuma Allah iya son ka da aljanna sai ya hana ka dukiyar wallahi ka dinga fama Allah ya barka dai haka har ka mutu da imani wani kuma bahi dukiyar ne maslaharsa idan iya cikin talaucin ba zai iya haƙuri ba amma in aka bashi dukiyar sai ya haƙuri zo mutumin kirki in Allah ya ga wannan yine maslaharsa kuma iya sai ya bashi aljanna sai ya bashi dukiyar yasa karka mamaki wani wallahi iya ta addu'an nan kullun iya masallaci amma har yanzu dai abin shiru to akwai hikimar Allah wallahi akwai hikimar Allah a ciki Allah ya sani in ya ba su dukiyar to shikenan kuma yake ne mai gwarsa sai ya bauɗe sosai ya bar musulunci shine wallahu ina ina rabbaka yafsu rizqi liman sha wa yakdir ubangiji kan gina ke shimfida arziki ga wanda ya so sannan kuma yake kuntatawa ga wanda ya so inji Allah subhanahu wata'ala ana ganewa ko yafsu rizqi liman sha wa yakdir sannan yace innahu kana bi ibadihi khabiran basira sannan Allah subhanahu wataala game da bayinsa khabiran mai ba da labari ne kan duk abin da suka yi sannan basir mai kula da su ne game da duk abin da suke aikatawa ana fahimta Allah ya san wanda a yake binsa sau da kafa wajen abin da ya bashi sannan kuma iya kallon abin da za ka yi da abin da ya baka sau da ka kiyaye talauci ba wai alama ba ce ta Allah ba ya san haka dukiya ba alama ba ce ta Allah iya son ka yasa rayuwar duniya gaba ɗaya cikin jarabawa ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala da kai talakan da mai kudin kowa so ake gawa zai kyauta da aikin sa tsakanin sa da ubangijin sa Allah ya ba mu ikon kyauta ayyuka na amma ya gaba
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا wannan aya tana da wata irwa a cikin suratul an'am wala taqtulu awladakum
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن na'am ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق na'am ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون waccan ta suratul an'am an ce wala taqtulu awladakum min imlaq kar ku kace ƴaƴanku dan tsoron talauci tun kafin ƴaƴan su zo kar ku yi family planning kar ka ce ƴaƴa biyu ko sun shiga ai akwai wahala abinci yayi tsada ga kuɗin makaranta ga ɗawainiya wannan ya sa a ce ka tsaye da haihuwanka to Allah ya ce kar kai wannan ana fahimta shi saƙon da waccan aya cikin suratul an'am take bayarwa kenan kar ka tsaye da haihuwanka ka ce kana tsoron ƴaƴa kar su taron ma ka rasa yadda za ka yi da su shine wala taqtulu awladakum min imlaq a wacce a wacce sai Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum kai ma magidancin abincin da kake ci Allah ne ya baka banda nasu ko kokarin ka ne baka kar ka yi tsoron zuwan su domin tsoron talauci da wahala kai din mamuni muke ci daga inji Allah sannan ƴaƴan da za su zo ma arzikinsu a hannuna ke ji Allah. An fahimci wannan? Wannan kuma wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Kar ku kace ƴaƴanku bayan sun zo duniyar domin tsoron talauci. An fahimta? Ka haifi ƴaƴa, wai kai wayo ne, kai ka tura su wata makaranta ka haɗa su da wani mutum da baka san ma me tarbiyyarsa. Ka su zauna a gunka su cinye ma abinci. Ana yi ko ba yi? kaga wani bai fi shekara shi da bai almajiri ne an kawo shekara ta wannan cin amana ce gaskiya ba daidai ba ne wani ko tsarki ma bai iya yi ba wallahi bai iya tsarki ba amma wai an kawo shi ya karatu shi wanda aka kashi gona ba ta shi yake ba an fahimta to kar Allah ya ba ku yaya ku yi banza da su dan tsoron kar su zauna a gaban ku yi musu wahala waccan ga sakonta wannan ma ga sakonta an fahimta a wannan sai ce na narzuquhum su ‘ya'yan da kake jin tsoron zamansu a gabanka, ka su cinye ma abinci, to abinci daga Allah ke zuwa makaki masu. Sannan wa iyakum da kuɗin. Ana fahimta, kowace akwai saƙon da take bayarwa. A nan mun karanta yana amanin cewa, ɗanka ko ‘ya'yanka da iyalinka da ka aura, kai kai wakilinsu ne tsani ne tsakaninsu da Allah. amma arzikinsu daban naka daban ba a samun mace ta bi mijinta kuɗi A'a, ana samun mara ba a samun mijin hajjiya ta aika shi dubai ta tura shi saudiya kaga ita ce mai kuɗin ai kaga arzikinta daga Allah ne ba daga mijin ba ne inda daga mijin ne ai tsawon shi ya fi da kuɗi ai sannan ba a samun ɗaya fi ubansa kuɗi ana samu saboda haka Allah yake cewa kuɗin da su ɗin duk arzikinku a guna yake suna ƙanana da matanka da ‘ya'yanka kai wakili ne, Allah zai sauko musu a matagunka. Kamar wani za a aiko masa kuɗi bashi da akawo ne, ya ce, Dala turu ta akawo ɗin wani, ya je ciro ya bashi, in ka ciro za ka riƙe, ai ba naka ba ne, to haka tsakanin Allah yake da bayansa. Ya sake ce, Allah wanda zai halaka kun sun mara zaƙa ku.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم Allah ya ce shi ne ya halicce ku, Allah wanda zai halaka ku, Allah shi ne ya halicce ku, sannan sun mara zaƙa ku, sannan duk wanda gai da arziki Allah ne ba shi. An fahimta? Sun mai yumitu kum sannan sun mai huyi ku. Sannan Allah shi ne zai kashe kun kwanan ku ya kare sannan kuma shi ne kira yau. Wannan daga Allah sai bayan sa ba wani a tsakani. yasa anan kun yake cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ay khashyata faqri kar ku kashe ƴaƴanku domin tsoron talauci nahanu narzuqukum wa iyyahu ni ne nake muku arziki inji Allah sannan da su din inna qatlahum kana qit'an kabira tozartar da ƴaƴa da rashin kula da tarbiyyar su babu shakka iya cikin qit'an kabira ay a'zamu kaba'ir zuru iya cikin manya-manyan kaba'ir zunubai manya-manya ana fahimta daga cikin kashe yaya malamai suna cewa akwai katulun dini akwai katulun akali ana gane ku akwai katulun akhlaq akwai katulun tarbiya duk wannan nau'in kisa ne daga cikin kashe yaya ka haifi yayan ka ki ba su tarbiya wannan ka kashe su kisa na ma'ana kenan su zamto kullum bala'i suke jawo al'umma kana da iko kana da dama baka dau matakin komai kansu ba kai watsi da su to wannan amana ce sai Allah ya tambaye ka kansu ko ka haifi yaya ka ki kai su karatu su zama cikin jahilci da duhun kai su zamto bala'i ga al'umma to wannan ka kashe musu hankalinsu ko ka haifi yaya a ka ƙi nusar da su addini ga 'ya'yanka ne amma ba za ka ce ku je ku yi sallah ba ku je ku karanta alƙur'ani ku je ku kai watsi da su kamar dabbobi katalun dini ka kashe musu addininsu to duk katalul awlad ya zo da wannan ma'ana ba wai sai ka dau makami ka kashe mutum ba ka raba shi da duniya duk wanda aka kashe masa addininsa an kashe shi duk wanda aka kashe masa hankalinsa an kashe shi duk wanda aka raba shi da ɗibi'u masu kyau na musulunci an kashe an kashe mai raba shi to kowanne kake wa yayanka kai iyayinka in abin ya fi karfinka Allah ya saka iyayinka amma kar sakaci ya sa ɗanka ya bauɗe wallahi ba za ka shafa gaban Allah kar sakaci ya sa ɗanka ya zamto bahi da addini kar sakaci ya sa ɗanka ya zama tuttan tirin jahili amma sakacinka ne ya jawo to Allah ba zai bari ana fahimta shi ne Allah ce inna qatalahu kashe yaya ta wannan hanyoyin duka to kana kiɗa an kabira iya cikin kaba'ir zuwa zunubai ne masu girman gaske a ce dalilin ka ɗanka ya bauɗe dalilin ka ɗanka sakacin ka kai ɗanka ya bauɗe sakacin ka ɗanka ya zama da addini sakacin ka ya sa ɗanka ya yi kaza ya yi kaza duk da sakacin ka to Allah ce kiɗa an kabira iya cin ka irin zuru Allah ta'ala ya tsare mu ai zawadun rahama min alqalb ko kuma iya cin abin da babu tausayi a zuciya duk mutum da ya bar ɗansa kamar dabba ba cewa kai ba cewa ka bari ba tafiya makaranta ba nusar da shi masallaci ba kaza to ba rahama a zuciyarsa kamar mutum ne wanda Allah ya janye rama a zuciyarsa akwai wani da ya zo balaraban ƙauye sai ya ga maza na iyarun batar Hassan da Hussein jikokinsu iyarun kuma su iya ɗaukar su sai ki ce maza ni ina da wannan san kai goma a gidana amma ban taɓa rungumar wani ba ban taɓa sun batar wani ba sai maza na to ya zanyi da wanda Allah ya cire tausayi a zuciyarsa kaga duk mutumin da baya jan ƴaƴansa iya nusar da su suna zama suna tattaunawa iya tausaya musu kamar Allah ya zare imani a zuciyarsa kamar Allah ya zare tausayi a zuciyarsa saboda akwai wani abu da yawa daga cikin mutane ba su gane ba idan har ka yi nisa da yaranka alaƙar ku ta yi nisa to dole za su kulla alaƙa da wa'ansu da ba kai ba ko kuma orientation ɗin za su ɗauka shi yasa kar damuwa ko ɓacin rai yasa ku yi nisa da yayanka ku dinga ka dinga jan su musamman gun alkhairi kuna zuwa da su wajen karatu a ganku tare wajen zumunci a ganku tare da su wannan daidai ne kuma ku zauna wata ran ku tattauna da su a gida ka ji biyu nawa ka ji kara matsalar wannan a cikin hirar za ka gane matsalolin wani iya cewa kaza kaza wani ma iya cewa kaza kaza to a cikin hira sai gane ga matsalar wani ga matsalar wani tun ma kafin a faɗa ma ko ta ɓaci suka gyara amma da yawa daga cikin mutanen musulma nisa da yanzu ta shiga ɓangu ta shiga ɓangu haka ake amma zai je kula alaka da wani kuma ya zama matsala ku Allah ya samu dace za mu saya na insha Allah idan mun dawo sati mai zuwa za mu tashi kan wala ta karbu zina magana ta mazinata da zina Allah ya tsare mu gaba da abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa eh haka ne haka ne to shi kenan ya gida tana so ta goma don insha Allah akwai yan sanarwa ko bayan haka zamu ci gaba sai mu dora da addu'o'i insha Allah alaran masu wannan addu'o'i ya kawo kuma insha Allah zamu dora su haka insha Allah na bismillah